بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن شيغبا تكراتمنا عمدة الأحكام واللخ وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba a manta ba wancan satin mun tsaya a darasi na 28 a cikin babi wanda yake mana bayani akan karatun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah mun tsaya a ƙarshen hadisi na mun tsaya a ƙarshen hadisi na 97 yau da ikon Allah zan mu tashi a ƙarƙashin hadisi na da takwas. yau muna 24 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya daidai ga 12 ga watan Oktoba a kalandar Bature 2020 mun tsaya a karatun hadisi na 97 yau da matashi na 99 da takwas afuwa bala yake cewa ana aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rajulan ala sariyati فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وأن حديث إمام البخاري كتب رشيد littafin shi aljami sahi a cikin kitabu tauhid babu ma ja'a fi du'a'in nabiyyi ummatuhu ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala babi wanda yazo akan addu'a din da duk kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'umma shi zuwa kadai ta Allah shi kadai idan muka diba jisi na tara shafi na 115 hadisi mai lamba ta 3375 haka shi ma imam muslim ya wutar da wannan hadisin a cikin littafin shi aljami a cikin kitabu kitabu kitabul masajid wa mawaqif salat babu fadl qira'ati qul huwallahu ahad babu wanda yake bayani a fadda akan fadalan karatun qul huwallahu ahad juz'i na biyu shafi na 200 hadisi mai lamba ta 814 hadisi ne aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rajulan ala sariyatin lalle manzo Allah mai tsira da abincin Allah shi tabbata a gare shi ya aika wani mutum ala sariyatin akan wata tawaga ta mayaka idan aka ce asariya shine duk sojawan da suka kai daga 50 zuwa 300 su ne ake kiransu asariya kenan yan tsiraru ne za a ɗauka a kai su gidan su yaƙi ko su tada hankalin ko su kwantar da hankalin wa'ansu ko su janyo hankalin wani ƙauye su dawo cikin musulunci shi shi ne ake kiran su asariya kenan sojin da aka ɗauka daga hamsin zuwa ɗari uku shi ne ake kiran shi da asariya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wata tawaga ta daga rundunar daga hamsin zuwa ɗari uku ya aika su su tafi wani don su kwantar da hankali fakana ya faru ne ashabihi fi salati shi shugaban da aka gama su da shi wanda zai ja tawagar ya kasance idan ya musu sallah a raka'a ta ƙarshe yace yaqtimu bi qul huwallahu ahad yana cikewa da qul huwallahu ahad kenan ya ne ne yake yi yana karanta raka'a ta farko ya karanta fatiha ya karanta wata sura raka'a ta biyu ya karanta fatiha sannan ya kawo qul huwallahu ahad kenan yana ciki karatun shi da qul huwallahu ahad falamma raja'u yayin da wannan rundunar ta dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata wa manzon Allah ga wani da aka sanya mu ya jagorance mu idan yayin sallah raka'a ta karshe yana karanta qul huwallahu ahad fa qala sai manzon Allah ya ce saluhu li ayi shay'in yasna'u zalika ku tambaye shi dan me sanya yake aikata haka yake karanta ulwar zamu a raka'a ta karshe kuma wannan tun da suka fita har zuwa karshen dawo su Madina yana karanta mata haka shine manzo Allah ya sanya to ku tambaye shi dan me yasa ku yake karanta muku ulwar zamu ahad a karshen kowace a karshen kowace sallah ta raka'a ta biyu fasa'alu sai wayannan sawannin abukan nashi wanda suka tafi tare ne suka tambaye shi faqala sai yake cewa li annaha sifatu rahmani azza wa jalla saboda kullu wallahu ta kunshi siffar ubangijin mu ubangijin mai bishin kai idan ka dauka kullu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dukkan siffofi ne na ubangiji take zana mana kenan sani da wannan shi yake karanta ta a ƙarshen kowace aya a ƙarshen kowace sallar shi wanda yake bayyana karatu sai yake cewa ba ana uhibbu an aqra'aha ni ina so ne kullum karanta ta dan mi dan ta kunshi sufofin ubangiji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah mai kira da amince Allah shi tabbata a gare shi yace me ah yace musu akhbiruhu ku bashi labari Allah ta'ala yuhibbu lalle Allah madaukakin sarki yana son shi yana kaunar shi dan me yasan ya saboda yana karanta qul huwallahu ahad kuma dan me yasan ya yake karanta ta saboda ta kunshi sufofin ubangiji shi sai ya yake karantawa kenan wannan idan muka riba zan mu gani lalle da kai halaccin an ba ma mutum dama ya karanta qul wallahu din ya kasance wata sura ce wanda take yan gaskira ai mun samu hadisi da baya yace mana ya manzo Allah ya kasance a su a sallar magriba yana karanta suratul tur wa tur wa kitabun mastur kuma an samu a sallar shi ta isha yana karanta wa tinu zaitun shi kuma nan wanda manzo Allah ya tabbatar da shi aka haka duk sallar da zai salloli wanda ake bayyana su wanne ne sallar asuba ce da sallar magriba da sallar isha in ya zo kuma karshe dukkan raka'a ta biyu ta karshe yana karanta qur'an Allahu ahad kenan kuma manzo Allah ya tabbatar da shi aka haka kenan a karatu da aka ce maka karanta abin da ya sauka da gare ka da gaskiya alqur'ani kenan kana da dama ko mai tsabo ko kuma dan gaskiya dan kadan kuma an ba mutum dama in shi kadai yake sallah shi yi sallah yi sallah yanda ya dama in yana so ya tsawaita in yana so ya ya ya ya ya takaita a cikin sallar shi karatun shi da zai in kuma ya kasance yana yana jagorantar mutane ne yana musulmanci to ya ringa mura'at ya ringa kiyaye zuwa ne a bayan shi saboda da kwai gajiyayyu da kwai masu karfi da kwai mata da sauransu kenan idan aka samu a cikin saurinka da kwai gajiyayyu to kai kokari ka dan takaita a cikin sallarka kasancewa ko da kullu wallahu mutum ya karanta hakika ya samu ladan sallar shi kira idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai halaccin karanta in gajiyar sura a cikin sallah sawa'un sallar magariba ce ko kuma watanta wanda ake bayyana karatu kuma lalle ita suratu qul huwallahu ahad suratu ikhlas lalle ana so mutum ya rinka karanta ta a cikin sallar shi kuma akan manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cike wutarin shi gani da kul huwallahu ahad wani sa'in ita kadai wani sa'in ya dangana ta da kul a'udhu rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas kuma idan muka diba hadisin lalle duk abin da bawa zai aikata da niyya ta kirki hakika zai samu sakamakon abin da ya aikata gwargwadon wannan niyya idan idan muka diba wannan bawa Allah menene yake yi kurum karanta da ne yake yi dan yana son kusurar tana kunshe da sufofin ubangiji kuma shi kuma yana son ubangiji shi dalilin haka manzo Allah ya bashi labari ai ubangijin ka kashi bayan da sanka kenan dukkan abin da zaka aikata da niyya ta gari hakika zaka samu ladan abin da ka aikata akan shi kuma idan muka diba hadisin zan gani yana bayyana mana lalle wa'inda wanda aka sanya shi ya kasance jagora ne na al'umma ya kasance kuma shine imamin su kuma lalle da abinda wani zai ta iya faɗi dan babu maslaha dan ka aikata wani abu a dauki labarin a a faɗi ma wani wanda ya hika saboda maslaha wannan ba a daukar shi a matsayin annabi manci kenan zance ne saboda a gyara ku tambaye shi dan me ya yake karanta mana haka in yana da hujja mu ma sai mu karu ko ba hujja a hana shi dandin kan da ba su koyi da abin da bai halarta ba a yi shi ba kenan wannan ba ya dauke shi akan annabimanci ba kasancewa ai aikatawa ce ya aikata su kuma suka dauki abin da ya aikata suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida su su tambaye shi dan me ya yake aikatawa ya bada labarin ga abin da yake aikatawa nihayatan aka samu abin da ake so a ƙarƙashin abin da aiki aikin da ya yi kenan manzo Allah ya tabbatar da shi akan karanta qul huwallahu ahad sai hadisi na gaba hadisi na 99 hadisi ne mala yake cewa an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala li Mu'adh فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة wannan hadisi ne dogon hadisi ne nan malam sai ya dan takaita mana hadisin ya dan cire shi ya kawo mana mahallin shahid hadisi ne wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul azan babu man shaka imamatin idza qawwala babu wanda yake bayani akan wanda yayi kuka da limamin shi lokacin da limamin shi ya ja dogo sura ya ja sallah sai tsaho idan muka diba juzi na daya shahi na 142 hadisi mai lamba ta 705 haka shi ma imam muslim ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabus salat cikin littafin shi babul qira'ati fil isha babu wanda yake bayani akan abin da ya dace ma limami ya karanta a sallar isha juzi na biyu shahi na 41 hadisi mai lamba ta 465 hadisi ne wanda aka samu shi daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu kuma mun sha bayani wani ne Jabir bin Abdullah Abdullahi radiyallahu anhu idan muka dauka hadisin yake cewa qila aqbala rajul bin abi hayy hadisin riwaya riwaya Imam al-Bukhari yake cewa wani wani mutum ya zo mashaya inda dabbobi suke shan ruwa dan ya shayar da dabbobin shi hakika kuma lokacin da yazo wa qad jana hallai dare ya riga ya shiga kasancewa shi mu'az sai yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan masallacin manzon Allah sannan ya koma can gehen garinsu gehen madina inda yake limanci a masallacin shi sannan ya zai iya bin sallah kenan sallar shi ta farko da yi a matsayin farilla ce idan ya koma ya ya su sallah ita kuma wannan a matsayin nafila ce su kuma mamun shi a matsayin farilla ce a gare su to shi wannan mutumin da ya zo ya shayar da dabbobin shi dare ya riga ya shiga sai ya yi katari gashi dan dare ya zo kuma shi bai yi sallar lisha ba kuma ga mu'az nan yana sallah sai ya zo ya zauna akan ya ya bar dabbobin nashi sai ya zo ya shiga sallah ya kama ya kama sallah tare da Mu'az Mu'az sai ya karanta suratul Baqara yake cewa Baqaratun awin nisa ya karanta Baqara ce ko kuma nisa'i ala ai dukan su dai ba karba gajerun sura ba ce ba ita Baqara akalla tana wurin izi wurin biyar ita kuma nisa'i tana sama da kusan izi uku to mu'az sai karanta shi kuma wannan mutumin sai kurmi ya cire sallah ya tayi sallah shi ya tayi shayar da dabbobin shi ya tayi shi lokacin da ya tayi sai aka yi katari suka aka ba ma mu'azu labarin a da kai wane ya zo ya fara sallah bayan ka da ya gaji ya tiri ya koma wannan mutumin an ya ku bayana cikin munafukai ba to shikenan bari mu kai mu kai shaurin manzo Allah shi ma sai aka bashi labari a ai an ci takan yi kana cikin munafukai ni za amma haka sai kai ku kai shi wurin manzon Allah sai suka ci karo da shi da Mu'az tare da manzon Allah tare da Mu'az a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a lokacin nan shi mu'az ya kai kukan wannan mutumin wurin manzo Allah shi ma ya kawo kukan shi wurin manzo Allah akan abin da mu'az ya aikata sai manzo Allah yake ce ma mu'az afattarun anta au afatinu yake cewa ya mu'az kai me neman ka tada ko ka tada fitina ne tsakanin mummunai ko kuma kai me neman fitina ne sai dai manzo Allah ya mimita mai so a lokacin nan manzo Allah yake ce falaula sallaita da kayi sallah ka karanta musu sabbih isma rabbikal a'la da washamsi wa duhaha da wal layli idza yaghsha da ya wadata ba sai ka karanta musu bakara ba da nisa'i ba ka zo dan kana aran mu kurum kai ta karanta musu wani ya kosa wani yana da uzurin shi wani yana da kaza wani yana da kaza kowa da kai uzurin shi na rayuwa wani marar lafiya gare shi ya aje shi a gida wani yana da wani tsarakokin shi wanda a shi ne zai samu ya ci abinci wani yana da karantarwa wani yana da kaza kowa da uzurin shi amma dai mu'az ka zo ka ja ta sallah irin sallah haka dai dai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa da'if wa dhul hajja mu'az idan ka leka a bayanka da ko wanda yake sallah wani lantija ne a bayanka baya iya irin wannan tsayuwar da zai da za a iya karanta bakara ko kuma nisa'i yake cewa ko kuma da kai mai rauni wanda yana nan marar lahiya ne a bayan ka kuma yana tsaye yana bin ka sallah yace kuma wazul hajja da kai wanda yake da bukata a wajen masallaci ana nan ana jiran shi wani kaza wani kaza dukka kowa da bukatun shi kenan saboda haka idan ka zo sallar isha'i kada ka wuce da suwashamsi wa ruhaha da wallahi idza yagsha da washamsi wa ruhaha kalkashin haka malamai ne suka kasa alkur'ani da kwai al-mufassal da kwai tiwarul mufassal da kwai qisarul mufassal da kwai awsati al-mufassal menene suke ce ma al-mufassal al-mufassal surori wanda ake kiransu al-mufassal wanda da kwai fasila tsakanin su da bismillahir rahmanir rahim da wata sura zuwa wata sura kuma ba su da tsaho shine malamai suka tahi daga qaf zuwa karshen alkur'ani daga qaf zuwa ƙarshen alqur'ani suke cewa su kuma iwanul mufassal suka ce daga suratul hujurat zuwa wan nazi'ati karqa awsaquhu kuma matsakaicin mufassal su sune daga abasa zuwa wadduha sannan kuma qisarul mufassal daga wadduha zuwa qul a'udhu bi rabbi annas haka malaman qur'ani suka suka suka bambanta mana al mufassal kenan da kai iwanul mufassal da kai awsatul mufassal da kai qisarul mufassal to kenan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar min kenan idan zaka karanta qaisarul mufassal din da kasancewa yanda suka bambanta suka ce daga wadu ne zuwa zuwa suratu zuwa zuwa suratu an-nas sune wannan qaisaru al-mufassal kenan muna iya dangana mu ce a nan abinda manzon Allah ya bada dama kenan daga iwalu daga awsaqul mufassal zuwa zuwa zuwa qaisarul mufassal zuwa karshen alqur'ani sune aka bada dama amma dai ya kasance daga sabbi abinda yayi yi ƙasa kenan da sabbi wa shamsu wa duhaha da wallaili iza ya bisha su su ne abin da yake cancanta imami ya karanta wa mamun shi lokacin da suka zo sallar isha'i kenan kada a ja saboda bukatun mamansu kuma dare ne kuma shi kuma dare an sanya shi waje allan laila libasa lokaci ne wanda mutum za su yi su kwanta a huta a samu nutsuwa saboda kasancewar da rana an yi zuwa fuska an ce an yi ta neman abin da za a sanyawa aljihu na daga salak wannan kenan kenan idan muka diba hadisin zan mu gani lalle abinda ake karantawa a cikin Qur'ani lokacin sallar Isha'i sune wayannan surorin da manzo Allah ya bayyana mana da makamantansu kuma lalle a musta'ala su limami idan ya shiga gaba zai yi sallah ya leka cikin mamushi da kwai raunannu marasa lahiya da kwai latijawa da kwai masu bukata a lokacin nan sai ya daidaita ya karanta musu abin da ya dace ya karanta musu na daga alkur'ani kuma idan muka riba lalle a cikin sallan nan da kwai siyasa ta tausasawa ana so mutum kasancewar wanda zaka ja shi yana da wata bukata ko marar lahiya ne ko latija ne gobe zaka sanya shi ya nisanci masallacinka ko da ya kasance masallacinka shine masallaci wanda ana kyauta zaton limamin nan yana ba da karatu yadda ya kamata kuma yana ba da karatun alkur'ani yadda ya kamata idan yana furta alkur'ani ko kuma yana yin sallah ya san abin da yake yi a cikin sallar shi kasancewa kana sha da yawa wasu daga sun hango masallacin sun ji wani ne yake yin sallah sai dai su gaba su shawa maka lafiya kenan a samu siyasa ta tausasawa a cikin limancin kowane limami shine abin da ya yi tabbatuwa kasancewar rashin wannan siyasa ita ta kawo aka kawo kashan mu'az bin jabal wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tausasa da ba a samu wannan karan ba da ba kawo karan shi ba wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka diba hadisin zamu gani lalle da cike da kwai kyautatawa wurin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo kukan mu'az kasancewar bai yi ba daidai ba ba abinda ake so bane ba ya aikata ba amma dai manzo Allah ce mai so kake ka fitin jama'a ya kai mu'az kenan arzu ne yayi so kake kai ai baka aikata ba amma dai in za kai kai kaza kai kaza kai kaza kenan wannan yana daga cikin kyautatawa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin tausayin manzon Allah kasancewar an riga an tabbatar mana bil mu'minina wa kana bil mu'minina rahima ya kasance ka da tare da mu'minai mai tausayi ne mai jin kai ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasancewar haka ya karantar da mu'az da kai raunannu da kai manya da kai marasa lafiya wanda da kai kuma masu bukata wanda suna nan bayan ka suna jira a gama sallar su tafiye su su kai wurin bukatunsu kenan don haka ka dan sauƙaƙa kada ka ka ka ka, ka jaji yawa yadda zaka sanya mutane su guje ka su guji masallacinka Allah ta'ala alam sai hadisi na gaba hadisi na ɗari yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa Abu Bakar wa Umar ka radiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها wannan hadisi ne daga Anas bin Malik hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Azan babu ma yaqulu ba'da takbir babu wanda yake bayani akan abin da ake faɗa bayan an yi kabbara harama idan muka diba shi na daya shahi na 149 hadisi mai lamba ta 743 zamu samu wannan hadisi haka shi ma Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi a cikin Kitabus Salat babu hujjatu man qala la yajhar yajharu bil basmala babu wanda yake bayani akan hujjar wanda yace ba a bayyana bismillah lokacin da aka fara sallah kina idan mutum idan yayi kabbara zai fara karatu ba a bayyana bismillahir rahmanir rahim idan muka diba shi na biyu shahi na goma sha biyu hadisi mai lamba ta ɗari uku da tasa'in da tara don mu samu hadisin hadisi ne wanda aka samu shi daga anas bin malik bini na bini dumdum a hadi wannan khadimin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa Abubakar wa Umar yake cewa lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi da Abubakar da Umar kenan yana bayani ne akan yayi sallah bayan annabi yayi sallah bayan Abubakar yayi sallah bayan Umar yake cewa kanu yaftatihuna salata bi alhamdulillahi rabbil alamin sun kasance suna buɗe sallar su da alhamdulillahi rabbil alamin kenan abin da suka abin da ya samu ya ji daga manzon Allah daga Abubakar da Umar kenan idan sun zo sun kabbar sallah sun sun sun yi sun yi kabbara harama farkon abin da suke fara bayyana shi shi shine alhamdulillahi rabbil alamin kenan koda suna karanta ta boye ta suke yi ba sa bayyana ta wannan shaida ce ga Anas zuwa ga manzan Allah da Abubakar da Umar abinda ya samu suka kasance suna aikatawa yake cewa wa fi riwayatin a wata riwaya sallaitu ma Abi Bakr wa Umar wa Usman nayi sallah tare da Abubakar kenan a bayan Abubakar da Umar da Usman falam asma'u ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim yace ban ji ba wani ba daga cikin su ba idan ya kau yayi kabbara harama yana cewa bismillahir rahmanir rahim sannan ya fara alhamdulillahi rabbil alamin yace wali muslim kuma na daga riwayar muslim sallaitu khalfan nabiyyi wa abi bakr wa umar wa usman radiyallahu anhu nayi sallah a bayan annabi da abi bakr da umar da usman yarda Allah shi tabbata a gare su fa kanu yastaftihuna salata sun kasance suna bude sallar su bi alhamdulillahi rabbil alamin da suratu al-fatiha لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بس أنبتا بسم الله الرحمن الرحيم كنا بس سهارة دا بسم الله الرحمن الرحيم سيدي سهارة دا الحمد لله رب العالمين يجي تيوا في أول قراءة أهربا كراتو يجي ولا في آخرها حكما أكشن كراتو كنا باسا بسم الله الرحمن ar-rahim kenan idan muka diba hadisin hadisi ne wanda yake tabbatar mana lalle idan manzon Allah da Abubakar da Umar da Usman idan sun zo karatun su na sallah idan suka yi Allahu akbar kurum sai dai su fara bismillahir rahmanir rahim ba sa farawa da afwan bisu farawa da bismillahir rahmanir rahim sai dai su fara karatun Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin idan muka diba kasancewar yin bismillah a farkon a cikin sallah malamai sun yi sabani a kanta idan muka diba imamu abu hanifa da shafi'i da ahmad sun ce akan mustahabbanci yin bismillah a cikin sallah shi kuma imam malik ya ce akan adam wa shuduriyatiha ba ta ma shar'anta ba a ce mutum idan ya zo sallah ya ce bismillahir rahmani rahim amma dai waɗannan jamhurin malamai abu hanifa da shafi da ahmad sun ta akan kasancewar mutum ya ce bismillahi rahmanir rahim mustahabbi ne su ma karkashin haka ne suka yi sabani idan to an ce mustahabbi ne a karanta ta a bayyana za a karanta ta ko kuma a koye za a karanta ta kenan suka tsaye suka ce a'a idan za a yi ta ana yin ta ne a asirce idan muka diba malik idan muka diba sun tahi akan akan akan idan za a yi ta ana yin ta ne a koyi saboda hadisin Abi Huraira lokacin da ya karanta yake cewa Imam Shafi'i ya tafi akan idan za a yi ta ana yin ta ne a bayyane Imam Shafi'i ya je akan idan za a karanta Bismillahir Rahmanir Rahim ana karanta ta a bayyane su kuma imamu abu hanifa da ahmad sun ce akan a'a idan za a yi ta ma sai dai a yi ta a boye sai suka kawo hujja da hadisin anas lokacin da aka tambaye shi akan kakan ya manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yake karatu yake cewa yana karanta shi ne maddan maddan idan ya karanta idan ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim sai dan takaita ya tsaya sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma da hadisin ummu salma ita ma lokacin da aka tambaye ta akan kan karatun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa yana yayyanke karatun shi ne idan ya ce bismillahir rahmanir rahim sai sai sai ajjalo ma shi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin duk da kasancewar haka ne ba samu ba ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bismillahir rahmanir rahim saboda riwaya Anas da riwaya Ummu Salma ta zo ne akan yaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karatun shi ba wai yana kar yaya ne yake karatu a cikin sallah ba kenan kasancewar ko da mutum dai zai yi ta kasancewar ba a samu ba sai dai ya yi ta a cikin kuɗi abu ne ba a ta ba ba tare da ya bayyana ba idan muka diba hadisai na baya da muka karanta suna mana bayani ya manzon Allah yake buɗe sallar shiga addu'a da manzon Allah yake yi sannan yana cewa abu yana cewa bismillahir rahmanir rahim ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan ya fara karatun Fatiha amma dai abu ne duk da dai kasancewa mas'ala ce wadda malamai suka yi sabani a kanta sosai amma dai kasancewar karatun da mustahabbi ne wannan alal itlaq abin da jamhurin malamai suka tafi suka tafi akan ta da ita da a'udhu billahi minash shaitanir rajim dukkan su wannan mustahabbi ne idan mutum ya karanta kuma kenan abin da zan iya dauka kalkashin wannan hadisin lalle da kwai mashru'iyyar karanta bismillahir rahmanir rahim amma da a'udhu billahi minash shaitanir rajim mustahabbi ne mutum idan ya zo sallah ya karanta su amma dai ana karanta su ne a boye ba tare da an bayyana su ba kuma lalle abin da zamu iya ganewa ita bismillah batta daga cikin ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani idan muka tabbatar da ita akan aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani kenan a cikin ayoyin alkur'ani wanda gare mu mun ƙara aya 114 shi kuma babu ƙari a cikin wannan alkur'ani kasancewar bismillah aya ce daga cikin suratu a suratu annamal ko lokacin da inni ulqiya ilayya kitabun karim indahu min sulaymana wa indahu bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul namal amma dai ba aya bace ba wadda take zaman kanta a buɗe kowace sura da ita amma dai da kwai anas yake cewa da aisha suke cewa manzon allah ma bai sani ba idan sura ta ƙare an kama wata sabuwar sura sai an karanta mai jibril ya ce mai bismillahir rahmanir rahim a lokacin da yake tabbatarwa a waccan sura an ƙare da yanzu an shiga sabuwar sura amma dai bacci daga cikin ayoyi ayoyi na daga alfahari ana yin ta ne dukkan a bambanta tsakanin sura da sura والفصل بين السورتين بسنة هكا إمام الشاطبي يجي بياني shi ne wannan ƙarshen wannan babin sai babi na gaba ma da yake cewa babu sujudi a babi wanda yake bayani akan sujada tarakkanuwa abinda ake ce ma as-sahau huwa al-nisyan alishan larabci idan an ce rabkanuwa shi shine mutum ya manta wani abu shi kuma ko kuma a bangaren malaman malaman malaman fiqh suke cewa huwa at-tarku min ghairi ilmi mutum ya bar wani abu ba tare da yana da masaniya akan wannan abu ba shi dai a bahaushe yake cewa rab kanuwa gashi nan abu ne ka san da shi ka manta ne da shi sannan shi ya sanya ka baka aikata shi ba shine rab kanuwa kenan irin mutum ya bar ya bar ya bar wani wajibi ko wata sunna daga cikin sunnonin sallah ga su nan ya aikata su kurum sai ya mance bai aikata ba ya huce su to idan ya gama sallah menene hukuncin shi me ya kamata ya yi babi ne wanda yake da tsawo kuma hakika malamai sun yi bayani a kan shi kuma wannan rafkanuwa ba lalle ba wani abu aibu ba ne ba wanda idan limami ya kasance yana aikata da ba mun su ringa aibanta shi wani kullum rafkanuwa yake yi a sallah ba abu ne ba wanda yake abun aibu ba shi kuma hakika lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwaya wadda Imam Qabarani ya fitar da ita cikin a cikin a cikin al-Awsat yake bayani ufiya an ummati al-khaluri ufiya li ummati al-khata wa nisyan hakika an an an kankare ma an shahe ma al-ummata mantuwa da kuskure duk abin da bawa zai yi shi akan kuskure ko kuma akan mantuwa hakika ubangiji ya riga ya ya ya ya kankare mai wannan bai kama shi da wannan aiki ai can ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba abin da za a iya kama ka akan shi sai abin da kake iyawa idan idan idan idan idan mutum idan ya mance ya aikata hakika ubangiji ba ya kama shi akan shi ba idan mutum ya aikata ne akan jahilci shi ba ubangiji shi ba ya kama shi akan shi ba kuskure da mantuwa wannan an riga ya an dauke ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kasancewar shari'a ta tabbatar mana lalle ita wannan rabban ba wani abin aibu bace ba shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kasancewar shi ma'asumi ne shi ma yana yin rabban ba su dai ba su yi ba ya aikata haka a cikin sallar shi da gaske kuma ba komi bane ba ubangiji yake so ya karantar da mu ba kalkashin rafkar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an san hikimomi ne masu yawa da gaskin su lalle bayani shi ba manzon Allah nan bawa mutum ne kamar kowa yana iya yin kuskure yana iya mantewa ce sanya manzan Allah ya tabbatar ya sanya shi ya aikata haka sai dai su annabawa idan sun yi ana tabbatar da su ba a tabbatar da su akan kuskuren da suka aikata ana mero su nan take su sake maimaita abin da suka aikata su zo da wanda yake daidai kuma daga ciki lalle da kwai shar'ancin wannan al'ummar da dukkan wani abu da zai afkun a cikin sallah da manzan Allah da bai yi ba da an shiga cikin rudani to idan mutum idan kaza ya kama shi me ya kamata ya aikata kenan an shar'anta ma manzon Allah ya yi tun ya karantar da wannan al'ummar idan irin wannan abin ya sami ku ga yanda za ku yi ku daidaita sallah da gaske da kwai hikimomi da yawa wanda wanda shari'a wanda malamai suka zanu akan dalilin da ya sanya aka shar'anta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rafkanuwa a cikin sallar shi kuma sabubban da suke sanyawa a yi wannan ayi a yi rabkanwa a yi sujada ta ta rabkanwa sawa'un ya kasance mutum ya yi ƙari ne a cikin sallar shi ko kuma mutum ya yi rage a cikin sallar shi ko kuma mutum ya samu shakka a cikin sallar shi shin raka'a biyu ne ko kuma raka'a ɗaya ne shin in ya kamata na yi kaza ko kuma bin yi kaza ba kenan idan ya samu irin wannan shakkar shi ma tana iya sanya shi ya yi rabkanwa kuma lalle ubangiji ya shar'anta mana wannan sujada sujjar sujudu sahu sujada ta rabbanwa mu yi ta daddan mu ƙara yarda mu samu yarda ubangiji kuma mu turmuza harshen shancin shaidani saboda duk rabkan ma abin da yake kawo ta wasu wasu ne na daga shaidani kana sallah sai ya hudda ka daga inda kake a gaban ubangijin kai kai ka can wani wuri daban ka ringa tunani har ya kai ka manta sallah ne kai kai sujada ko baka kai zaman tahiya ko baka zaman tahiya ba haka yake sanya kenan duk dan a a kaskanta shaidani akan abin da ya kawo maka to kai wannan salloli na na na rafkar ma idan ka yi su shi kuma zai juya baya yana da gushi ya nima ya fada maka sallaka amma dai ka daidaita sallaka kuma idan muka diba ciko ne akan tawayar da ka samu a cikin sallarka idan ka aikata ta to hakika ka ƙara abinda wannan abin da ka rage a cikin sallarka ka kawo abin da zai kumfansan shi abin da zai cike shi wanda yake cewa alhadisul awwal ba'da almi'a hadisi na farko bayan hadisi na dari yake cewa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ihda salati al-ashi qala ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقال إلى إلى إلى إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت وخرجت وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال فقال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قال نعم قالوا نعم فتقدم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها wannan hadisi hadisi ne wanda aka same shi daga Muhammad bin Sirin daga Abi Huraira Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin shi a cikin Kitabus Salat babu tashbikil asabi fil masjid wa ghairihi babu wanda yake bayani akan hada yatsofi at-tashbik shine hada yatsofi a cikin masallaci da wani shi kasancewa abu ne wanda aka karhanta shi a cikin masallaci lafiya ma lokacin da ake jiran limami ko kuma lokacin da limami yake ba wannan da at-tashbik hada yatsofi a zamna ko kuma zama wanda za a yi mutum ya daga kawuwan shi haka yanda wani abu yana iya huta daga daga daga bayan shi kamar misalin zaman da wannan ba Allah yayi wannan shi shine irin zaman da aka karhanta mutum yayi shi lokacin da yake ake ake hutba ko kuma lokacin da mutum zai yi dogon zama na jiran limami ya zo ya yi sallah zama ne wanda shi wannan illa shi kasancewar iska tana iya huta mutum bai sani ba a lokacin da yana zaune yana jiran sallah kuma yayi sallah ba tare da ba tsarki ba shi kuma tashbih al'ada ce ta Yahudawa da Nasarawa da Kiristoci lokacin da suka zo sallah suna hada hannayensu su tsaya a gaban a gaban a gaban kurwayensu suna yin sallah shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu saba ma Yahudawa da Nasarawa a dukkan al'amuran mu na daga ibada idan muka diba juz'i na daya shahi na 103 hadisi mai lamba ta 482 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabu al-Masajid wa Mawazi'us Salat babu sahwi fi salati was sujud lahu babu wanda yake bayani akan rabkanwa a cikin sallah kuma da sujadar da ake yi idan an yi an samu rabkanwa juz'i na biyu shahi na 86 hadisi mai lamba ta 530 da 77 hadisi ne na Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Sirin yana daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai a garin Basra shine Muhammad bin Sirin al-Ansari maulahu Abu Bakar bin Abi Amara al-Anasi al-Basri maula Anas bin Malik yana daga cikin tabaka ta uku na daga masu rawaito a disan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ajiye shi a shekara ta biyu a shekara shekara biyu kamun khilafar Usman bin Affan ta ƙare kenan shekara ta 33 kasancewa shi Usman an kashe shi a shekara ta 35 yana daga cikin mabiya ɗalibai na Abu Huraira kuma Abu Huraira mun sani yawan hadisan da ya tara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin manya-manyan fakihai na daga Basra wanda kuma ake ambatar su da tsantsan duniya mutum ne wanda duniya ba ta sha mai kai ba kuma ya kasance yana azumi yau washe gari kuma ya bude bakin shi jibi kuma ya dauka kenan idan yayi azumi yau washe gari yana karya azumin shi jibi kuma ya dauki wani azumi kenan irin azumin annabi Dawud yake wancan satuttuka na baya muna bayani akan wani sahabi muke cewa kana yasu mutaha ya kasance yana azumin zamani kenan shi kullun yana azumi wannan kuma shi kuma ya kasance yuqtiru yawman wa yusumu gadan kenan in ya ajiye azumin shi yau washe gari sai yayi wani azumi kuma yana daga cikin irin azumin annabi dawud alaihi assalam ya mutu a shekara ta 110 a garin basra ta daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka riba al-kashif juz'i na biyu shahi na 178 ko kuma tahzibu tahzib shahi na juz'i na uku shahi na 585 zamu samu cikakken bayanin Muhammad bin Sirin yake cewa an abi huraira ya samu wannan hadisin daga abi huraira kasancewar malam malamin shi ne yake cewa sallah bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi abu hurairah yake cewa manzon Allah yayi mana sallah ihda salatai al'ashi ɗaya daga cikin salloli na daga na rana idan aka ce al'ashi shi shine daga gushewar rana wannan lokacin daga gushewar rana daga tsakiya kenan shigar lokacin azawar hazzawa lokacin da rana za ta fada kenan idan muka riba a wannan lokacin sallah guda nawa gare mu sallah guda biyu ce ko sallah azhar ko kuma sallar la'asar amma dai kauli mafi rinjayi ita ce sallar azhar wanda ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabkanwa a cikin ta yake cewa manzan Allah yake ba wa ibn sirin labarin manzan Allah ya musu sallah ɗaya daga cikin salloli na rana kenan sallah sawa'un sallah azhar ko kuma sallah al'asar ibn sirin yake cewa wa sammaha abu huraira abu huraira ya ambata mun wata sallah ce yace walakin nasitu ana sai dai ni na mance wata sallah ce sallah azhar ce ko kuma sallar al'asar ce idan muka diba riwayoyi wanda suka so wanda suka zo kalkashin wannan hadisin suna tabbatar mana lalle sallah azhar ce ita ce manzan Allah ya yi rafkanuwa a kanta ƙwala yake cewa abu hurairar fa salla bina raka'atayn sai manzan Allah ya yi mana sallah ya yi mana raka'a guda biyu a sallah azhar sun masallama sannan ya sallar sallah guda biyu manzan Allah ya mana sannan ya sallar yake cewa fa qama ila khashabatin ma'rudatun fil masjid sai manzan Allah ya tashi sai ya tafi wurin wani icci wani wani katako wani icci wanda ya bujuru wanda yake cikin masallaci fattaka alaiha ka annahu ghadaban sai manzo Allah sai ya jingini da wannan iccen kamar kaji manzo Allah yana yana cikin fushi sabida sabida manzo Allah ya san da wani abu da ya tauye a cikin shari'a shi shi sai ya bai samu ba bai tuka ba shi sai ya shiga cikin wannan yanayin da yake yake cewa wa wada yadahu yumna ala yusra sai manzo Allah ya dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu kenan ya dora damar shi akan hagun yace wa shabbaka baina asabihi sai ya hada yatsotsin shi kenan da ya dora sai ya haka yake cewa wa wada khaddahu al-ayman ala zahri ala zahri kaffihi al-yusra sai ya dora kumcin shi na dama akan akan ya dora hannayen shi hannun shi na hagun akan kumcin shi na dama kenan manzo Allah ne sai haka yayi tawo yake cewa wa kharajat as-sur'an min abwab al-masjid masu gaugawa masu bukatu wanda daga an sallame daga sallah suke huta su tayi bukatun su sai suka riga ya suka huta daga masallaci da suka huta mi suke cewa faqala si faqalu sai suke cewa a qusratis salat shin an rage sallah ne daga sallah raka'a hudu an mi daga raka'a biyu ko kuma ya ne ne su waɗanda suka riga ya suka huta suka fara cece ku ce a washe shin manzo Allah an sanya shi ne ya rage raka'a guda biyu mai hudu ya koma uku ko kuma ya ne wannan al'amarin sai yake cewa wa fil qaumi abubakar da umar a cikin masallacin wa'inda manzo Allah ya sallah tare da su da kai abubakar da umar fa haba an yukallimahu ne suka samu ne suka samu kurjinin manzo Allah na suka gaza zuwa su mai magana shin manzo Allah wannan sallar da aka yi a tsarin sallah azhar da raka'a hudu muke yi shin an rage ta ne an maida mana ita raka'a biyu ko kuma ya ne sai suka samu kurjinin manzo Allah suka gaza zuwa suka tambaye shi wa fil qaumi rajul yake cewa a cikin masallacin nan a cikin mutanen da suka yi sallah tare da manzo Allah da koyi wani mutum fi yadayhi tul a hannayen shi da koyi tsaho yana da dogon hannu yuqalu lahu zuliyadai ana ce mai zuliyadai ma abuta dogayen hannaye zuliyadai yake cewa faqala ya rasulullah shi zulade yake cewa manzan Allah ya manzan Allah anasida shin ka mance ne kasancewa ba kowa bane zai samu jur'a zai samu kurashi yake cewa manzan Allah ya mance a hakikanin gaskiya manzo Allah ya yi limanci wata abu na daga shari'ar manzo dan daga shari'ar da aka tuko shi da ita bai yiwa ko mafi yawan mutane sun dauki haka shi san ya su Abubakar ma suka shi kwarshinin su tayi tambaye manzo Allah an rage ne ko mancewa ne kai sai Sulaiman ya samu karfin gwiwa ya tambaye manzo Allah manzo Allah ka mance ne akan rakayi raka'a hudu kai raka'a biyu am qusiratis salat ko kuma an rage sallah ne daga raka'a hudu an maido ta raka'a biyu fa qala sai manzo Allah ya ce lam ansa wa lam tuqsa bumance ba kuma ba a rage sallah ba wannan menene hukuncin da manzon Allah ya sanya kanshi ne ya ba mu akan shi ai da ya san an rage da ya san ya mance ya yi raka'a biyu ba ya yi ba da ya san an rage da da in bai san da ya san an rage ai da bai yi ba da ya ce mai a'a bambanci ba ba a rage ta rage ta ne akai yake cewa bambanci ba kuma ba a rage ta ba shi abinda manzan Allah ya zo mi a cikin kanshi ya yi raka'a guda hudu faƙala aka ma ya ƙudu zuliyadai sai manzan Allah ya ce wa sahabbai shin abinda zuliyadai ne yake waɗi haka ne namance ne ko kuma a rage ɗin ne mantuwacce ne ko kuma shi manzan Allah ya tabbatar musu ba a rage mai sallah ba sai yake cewa aka ma ya ƙudu zuliyadai shin kamar yadda zuliyadai yake waɗi ne namance ne na yi raka'a guda biyu ko kuma ya ne qalu na'am sai suka ce wa eh manzon Allah ka manta ka mana raka'a guda biyu fa taqaddama sai manzon Allah ya koma ya shiga gaba sallah ba ta raka sai sai sallaci abin da ya bari menene ya bari su ne raka'a guda biyu cikon waccan raka'a guda biyu ta sallah azhar summa sallama sannan yayi sallama summa kabbara sannan manzon Allah yayi kabbara wa sajada misla sujudihi aw aqwa sai sujada irin sujadar da yake yi a cikin sallah ko kuma ta hima wannan sujadar da yi tsawo yace summa rafa'a ra'sahu fa kabbara sannan ya dago kanshi yayi kabbara summa kabbara sannan ya sake yin kabbara wa sajada misla sujudihi aw aqwa sai ya sujada kwatam kwatin sujadar da yake yi a cikin sallah ko kuma ta hima tsawon sujadar da yake yi a cikin sallah yace summa rafa'a ra'sahu wa kabbara sannan ya dago kanshi yayi kabbara fa rubba ba sa'alu dukan sun tambaye shi a wannan lokacin sun masallama sannan ya sallame qala yake cewa fa rubitu anna imran bin husayn sai aka bani labari lalle riwaya imran bin husayn yace sun masallama bayan yayi kabbara ya taso daga sujada sai ya sallame kenan kaifiyar yadda manzon Allah yayi sujud sujudu sahau shine yayi kabbara yayi sujada ya taso daga sujada yayi kabbara sannan yayi kabbara ya koma sujada sannan yayi kabbara ya taso sai ya sallame ba tare da ya karanta ba at-tashahhud ba at-tahiyya ba wannan ita ce siffar sallar sai siffar siffar siffar siffar sujudu saw ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan muka riba hadisin zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuciye shi ta kita bashi shi ya sanya ya shiga cikin mushi lalle ta kita bashi akan wannan ibadan nan manzon Allah bai cika ta ba shi sanya zuciye shi ta ta bashi ta ta buzuro mai da wani mushi da daga zuciye shi hakika bai cika sallafa da abinda aka umurce shi ya cika shi ba bai cika shi ba makaranta hadisi na biyu sai mu zo akan duk abubuwan da suka shafi hadisan sai mu yi bayani a kansu hadisi na biyu hadisi ne na abdullahi bin buhaina hadisi na ɗari da biyu yake cewa na abdullahi bin buhaina wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam annan nabi sallallahu alaihi wa sallama salla bihim az-zuhra fa qama fi rak'atayn al-ulayayn ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم wannan hadisin shi ma Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin shi Kitabul Azan babu man lam yara tashahhudul awwal wajiban wanda babu wanda yake bayani lalle wanda yake ganin sujada sai shi wannan attahiyya ta farko ba wajibi bace ba idan muka diba juz'i na 1 shahi na 165 hadisi mai lamba ta 829 kuma shi ba imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi cikin kitabul masajid wa mawadi'us salat babu sahwi fi salati wa sujudu lahu babu wanda yake bayani akan rafkanuwa a cikin sallah kuma da sujudar da ake yi idan aka samu irin wannan rafkanuwa juz'i na biyu shahi na 83 hadisi mai lamba ta 570 hadisi ne na abdullahi bin buhaina sati da ya gabata mun yi bayani wane ne abdullahi bin buhaina muka ce ya mutu a shekara ta shekara bayan shekara ta hamsin a wata riwaya shekara ta hamsin daidai wata riwaya hamsin da shida wata riwaya hamsin da tara yake cewa wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salla bihim al-zuhra lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya musu sallah azhar fa qama fi rak'atayn al-ulayn sai a rak'o'i biyu na farko kenan bai zamna ba yayi zama at-tahiyya ba kurum da ya kare yayi ya taso daga daga sujada normaliman zai zamna yayi at-tahiyya manzo Allah sai ya miƙe da ya miƙe sai ya sallah ta yayi raka'a ta uku yayi ta hudu yake cewa faqama fi rak'atayn al-ulayn wa lam yajlis sai ya tsaye a rak'o'i biyu na farko bai zamna ba faqama an-nasu ma'ahu sai mutane suka tashi suka suka suka bi shi duk da kasancewar da kwai riwaya riwaya ibn Khuzaima wanda Imam Al-Albani ya sahaha ta yake cewa ai lokacin nan fasabbahu bihi fa maza hatta faraga sai lokacin da ya tashi eh sai sahabbai ne suka mai tasbih subhanallah subhanallah sai manzon Allah ya riga ya tashi sai ya meke sai suka huce tare da shi suka meke har sai da suka gama sallah yace hatta idza qada salatu har sai da manzon Allah ya gama sallar shi wantazara an-nasu taslimahu mutane mamun shi sahabbai suka yi jira manzon Allah ya sallame kabbara huwa jalisun sai kabbara yana zamne kenan yana zama attahiyya ya kare da abin da ake yi na daga abin da yake karantawa a cikin attahiyyar shi mutane suna jira ya ce assalamu alaikum kurum manzo Allah sai Allahu akbar yana zamne sai ya yi sujada kabbara wa huwa jalisun fa sajada sajdatayn sai ya sujada guda biyu qabla an yusallim kamun ya sallama summa sallama sannan ya sallama kenan idan muka diba waccan riwayar riwayar riwayar da muka karanta ta baya ta ta ta ta Muhammad bin Sirin tana tabbatar mana manzo Allah ba a ji dai sai da yi sallama sannan ya ci koraka a guda biyu sannan yayi ba a ji wannan kuma riwaya tana nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yi sallah sai da sai da ya wuce ya manta attahiyya sai da mutane suna tunanin yayi sallama sai yayi kabuli kenan sai yi sallama guda daya wanda da ita ce sallama waccan sallar ita ce kuma sallamar sujudu sahawin da yi idan muka diba wannan hadisan guda biyu dukkan su zan mu gani suna mana bayani ne akan wata mas'ala guda daya ita ce sujada rakabuwa lokacin da mutum ya manta wani wajibi ko wata sunna daga sunnonin sallah hakika abin da ya waje ba akan shi shi shine ya sujada guda biyu ya sallame ba tare da ya karanta wani abuwa wa'annan su ne ake kiran su sujudu sahwa duk da kasancewa ita ma sujudu sahwa din malamai sun yi sabani akan ta idan muka dauka Imam Abu Hanifa akan hukuncin ta Imam Abu Hanifa da Imam da Imam Ahmad bin Hanbal sun ce akan lalle sujudu sahwa wajiba ce duk wanda ya manta wani abu daga wajibi ko daga sunna sallah hakika wajibi ne akan shi ya sujada ta rafkanuwa sujadori guda biyu na rafkanuwa idan muka riba sani da suka ka suka kau hujja akan a'a ai duk hadisan da aka samu hadisin da makaranta na Abdullahi bin Mas'ud shine hadisin da yake bayani akan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah guda biyar da yi sallah guda biyar sai ya shudu sai sahabbai suka ce mai shin manzan Allah an ƙara mana sallah ne ko kuma ba a ƙara ba sai ya ce musu a'a ba a ƙara sallah ta ce to ai manzan Allah ya raka'a biyar kai manzan Allah sai ya tashi sai ya musu bayani yake ce musu to inda ma ana da ya tashi sai ya yi afwan sai ya yi ba'aji kenan ya yi sujada guda biyu bayan bayan ya sallame wannan ita ce wadda ta shahi wannan raka'a ta biyar wadda manzon Allah ya yi sai yake ce musu inna ma ana basharun mislukum inna inna ma ana basharun lalle ni ma fa mutun ne haka mako ba an saka matan sau inda kuke mantuwa ni ma haka nake yin mantuwa yace fa iza nasitu fa zakkiru idan nayi mantuwa to ku tunatar da ni yake cewa wa iza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu shakka a cikin sallar shi yayi ko bai yi ba yace falyataharra sawabi kirdadi daidan abin da yake tunani ina tunanin nayi sallah raka'a biyar to hakika zato na yayi rinjayi akan sallah raka'a biyar nayi ba raka'a hudu ba to hakika mutum ya kirdadi abin da yake zato akan shi yace falyatimmu ma alaihi ya cika abin da gare shi summa liyasul sajadatayn sannan ya sujada guda biyu kuma suka ƙara kawo hujja da hadisin Abdullahi Abu Sa'id al-Khudri wanda manzo Allah yake cewa idza shakka ahadukum fi salati falam yadri kam salla idan ɗayan ku ya samu shakka a cikin sallar shi bai san ba raka'a nawa yayi a cikin sallar shi ba salasan am arba'an yayi raka'a uku ne ko kuma raka'a hudu ne yayi yace falyadra shakka to ya sanya shakka sannan idan ya sanya shakkan nan ya dora akan yakini shakkan menene nayi sallah raka'a hudu ne ko biyar ce nayi ko kuma raka'a uku ne ko hudu ce a lokacin nan sai ya dora akan yakini to haƙiƙa tunda nayi kaza nayi kaza kai sallah raka a uku ce dai kenan shine yayi bina'i akan yaqini sannan bayan haka yayi sajda yayi sujada guda biyu kafin ya sallame suka dauki wannan hadisan guda biyu suka ce ai wannan hadisan dukan su umarni ne manzon Allah yake shi kuma duk abin da aka umarce ka haƙiƙa yana nuni ne akan wajibi ne a aikata shi sai kuma malikiya suka tsaye akan da lalle sunna ce sawa'un ta kasance kabli ce za a yi ko kuma ba'adi sunna ce fuskura ta ba akan kasancewar ita sujudu sahw wajibi ce haka su ma shafi'iyya da wata riwaya daga riwaya a Imam Ahmad bin Hanbal sun tsaye akan lalle sunna ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yake cewa kana tarbatu nafilatan was sajdatani lalle ita raka'ar da mutun ya kara akan waccan wanda misalin yayi raka'a guda biyar ce akan ya raka a guda hudu to wannan ta kasance mai nafila ce kuma su ma sujudodin guda biyu matsayin nafila suke sai suka dauke ta akan lalle sujudu sahau su wannan ce sunna ce ba wajiba bace ba kenan wa'incan su malikiya da hanabila ɗaya daga cikin ruwaya sun ta akan sujudu sahau wajiba ce su ko malikiya da shafi'iyya da wa'ansu daga wani wata riwaya daga riwayar su imam ahmad bin hanbal sun ta akan lalle sunna ce kuma malamai sun yi ittifaki duk wanda ya ƙara wani abu ko ya yi rage a cikin suje a cikin sallar shi in dai da gangan ne ya aikata haka hakika sallar shi ta rushe baya da sallah sai ya sake sallar shi in dai da gangan ne to matsalar bayan matsalar da ake bayani idan akan yayi rabkan wani yayi aikata haka to hakika sallar shi tana iya kasancewa ko ya ya gyara ta da sujudu sahau sujudodi guda biyu na rabkanwa in ma ta kasance kablice ko kuma ba'adi ce kuma malamai sun yi sabani akan a wani wuri ne ya kamata a yi ba'adi a wani wuri ne ya kamata a yi kabli idan muka diba su mazhabin imamu imamu abu hanifa sun dai sun ce kai idan ka dauka dukkan sujudu sawu kurum ana yin ta ne bayan an yi sallama kenan su ba'adi ce kurum a wurin su basu da kabli ba'adi ce sawa'un mutum yayi rage ne a cikin sallar shi ko yayi kari ne yace kurum kabli ce ba'adi ce da babu hirar kabli a mazhabar Abu Hanifa sun yi kan hujja da hadisin Sauban suke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar me yake cewa li kulli sahwin sajdatani ba'da at-taslim ba'da ma yusallim yake cewa dukkan sujada sahawa dukkan sujadar rabkanwa ana yin ta ne sujada guda biyu bayan mutum ya sallame daga sallar shi akan haka wannan hadisin na sabit akan na sauban afwan akan shi suka kau hujja suka ce babu wata sujada wanda ake yi da sujudu a wannan kabri duk sujadar da za a yi in dai tarafkanwa ce ana yin ta ba idan muka dauki su kowa mazhabin imam malik sun ce akan bambantawa tsakanin ita kabli da ba'adi idan ya kasance an samu ƙari ko kuma an samu ragi to wace kamata a yi suke cewa to idan malikiya sun ce idan aka samu na ƙasa a cikin sallah mutum ya tauye a cikin sallar shi bai yi ba wani wajibi ba ko wata sunna yace to abin da yayi dacewa da shi yayi sujada kamun sallama suka kawo hujja da hadisin Abdullahi bin Malik bin Buhaina wannan hadisin da muka karanta na ƙarshe yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada guda biyu yayi raka'a guda biyu sai ya meke ba tare da yayi zama a tahiyya ba sannan ya zo ya cika wannan raka'o'i guda biyu sannan yayi sujada qabli kuma man menene ne manzon Allah ya ai ragewa ce dai bai yi ba attashi bai yi zaman attahiyya ba kenan tunda ya rage kuma ga abin da ya aikata kenan abin da yake wajibi akan kenan idan an yi rage kenan idan mutum ya yi ya yi sujada wadda take kabli kabli ita ce wadda ake yi kamun ya yi sallama irin wanda muka samu a cikin hadisin abu abdullahi bin buhaina suke cewa amma dai lokacin da mutum ya yi ƙari a cikin sallar shi kenan menene zai yi sai ya yi sujada bayan ya sallame kenan sai ya yi mi sai ya yi bayi kenan malikiya sun ta yi akan idan raki ne aka yi za a yi mi za a yi kabli idan kuma aka yi ƙari za a yi mi baji wannan mazhabin malikiya suka ce idan aka yi ƙari aka yi ba'adi suka ce muna ɗora hujjan mu akan wannan wadan akan hadisin Abdullah ibn Mas'ud hadisin da makaranta wanda yake cewa inna ma ana busharu basharun mislukum anta kama tansau lalle ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa sai ka hujja da shi kuma da hadisin da shi Abdullah ibn Mas'ud yazo yake bayani akan shi asar ne yake cewa kullu shay'in shakakta fihi min salatika min naqsan min ruku'in aw sujudin aw aw ghayr zalika fastaqbil akthar dhannaka waj'al salatayni sahwi min hadha annahu qabla at-taslim yake bayani shi abdullahi bin mas'ud yake cewa ko mine ne ka samu shakka akan shi lokacin da kake cikin sallah yace to ka dora shi akan akan shakka sannan ka daidaita ka yi bina'i akan abin da ya rinjaye na daga zatanka sannan idan ya kasance ragi ne kai ya ce to ka yi sallama kamun sujada ya ce fa'an ma zai da zalika faj'al ba da tasmi amma duk kuma bayan haka in ya kasance ƙari ne ka sanya shi bayan ka yi sallama wannan asar ne daga shi abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai malikiya suka ƙara suke cewa to kuma idan ya kasance mutum ya samu a cikin sallar shi ya rabkan wani ya yi ragi kuma ya yi ƙari ya ya kamata ya yi suke cewa abin da ya kamata ya yi shi shi ne ya yi ƙoƙari ya yi sujada ba a ji saboda ita ba a din zahirin jaye a kan ƙafa kenan idan mutum ya yi ƙari kuma ya yi ragi a cikin sallar shi zai yi sai ya yi ba a ji kenan mazhabin imam malik sun tahi akan ƙarin ragi me zaka yi ka yi ƙabli ƙari ka yi baji kuma idan ka samu ƙari ka samu rabi duk a cikin sallah ɗaya to bi za ka yi sai ka yi baji su kuma idan muka ɗauka a mazhabin imamu shafi a cikin mazhabin shi na sabon mazhabin shi kasancewa imamu shafi yana da mazhabi guda biyu da kwai a shafi mazhab imamu shafi fil qadim lokacin da yana iraki yana zaune a iraki bai samu ba ilimin shi bai haɗa ba wa'ansu hadisai bai same su ba sai fatawa akan ra'ayin shi ko kuma akan abin da yake ganin yayi dace shi ne daidai ya ɗora kiyasi to a lokacin nan dukkan fatawar da ya yi lokacin da ya koma garin misira lokacin nan sai ya ƙara ilimin shi ya samu an hadisai wanda a can iraq bai da su a lokacin nan to kiyasin da ya sai ya rushe shi tun daga abinda manzo Allah ya ce an dora kiyasi akan shi an dora ijma'i akan shi bai yiwa a dora kenan sai ya ajiye wancan sai ya dauki sabon wannan hadisin yayi fatawa akan shi irin waccan fatawar da ya kenan sai ya rushe waccan fatawar da ya a cikin iraq shi ne malamai suke cewa ɗalibai suke cewa imamu shafi'i fil qadim wa imamu shafi'i fil jadid mazhabin imamu shafi'i can tsohon mazhabin shi da mazhabin shi akan sabo kuma duk maganar da zai in dai an ce mazhabin shi dai akan jadid ita ce mu'tamad a cikin mazhabin shi ita ce abin dogaro idan yayi magana akan mazhabin shi na jadid yake cewa kuma da wata riwaya daga Imam Ahmad suka je akan ana yin sujada ne kamun sallama kenan su sun saba ma Abu Hanifa Abu Hanifa ya dai akan babu wata sujada wanda ake yi kamun ayi sallama wannan wanda ake yi kamun sallama kenan su ba a da ake su kuma Imam Imam Shafi'i da shi da wata riwaya daga Imam Ahmad bin Hanbal sun ce akan babu wata sujada da ake yi illa kamun kenan dukkan sujadodi da ake yi na sahu kabli ne ake yi babu hira a ce ayi baki yake suke cewa sabida me muke cewa mazhabin imamu shafi da mazhabin wata riwaya daga cikin riwayar imamu qabli ce ake kenan qabla salami kamun ayi sallama suka yi suka kawo hujja da da, riwayar abdullahi bin bin buhaina hadisi na karshe wanda muka karanta kuma cikin mazhabin imamu abu, abu hanifa mazhabin su wanda suka yi itimadi akan shi sun je akan lalle sujudu sahu ana yin ta dukkan ta kamun ayi sallama ne suka ce sai a wurare guda biyu wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata su yake cewa wuraren nan guda biyu ɗaya daga cikin su yace shi shine wanda aka samu manzon Allah ya yayi sallama kamun lokacin da aka yi samu tawaya a cikin sallar shi hadisin Zulaidai wanda muka karanta yake bayani manzon Allah yayi sujada bayan yayi sallama kenan bayan ya sallame manzon Allah ya sujudu sa kuma ya sallame wannan ya ce a irin wannan wuraren idan aka samu ana iya yin sallama saboda hadisin zulalain kuma da hadisin imran bin husain shi ma ya tabbatar yake cewa manzo Allah ya yi sallah raka'a guda uku bayan ya ci ta hudun ya yi sallama ya yi sallama bayan ya yayi yayi sujudu sahu bayan ya yi sallama kenan sai ya yi ba'i haka kuma suka ce wuri na biyu inda mutum yake iya yin badi yake cewa lokacin da mutum yake kirdada yake tunanin an ya ku sallan nan da ne biyu ce ne ko uku sai bi nayi akan yaqinin lalle raka'a biyu yayi to a lokacin nan shi ma yana iyawa yayi yayi sujudu badi amma dai inda inda alhanabila suka kawo hujja da hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma hadisi wanda muka karanta nan da ba shi ba wakaran ba kenan idan muka dauka mafi wada mafi rinjaye ita ce wadai Imam Malik wanda akan mazhabin shi muke tafiya mazhabin mazhabin bakaken mata sun tafi akan idan ya kasance kablici idan ya kasance mutum yayi ragi mi za yi sai yi kabli idan ya kasance mutum ya yi ƙara a cikin sallar shi sai ya yi ba'adi idan kuma mutum ya samu ƙari da ragi a cikin sallar shi sai ya yi ba'adi shi ne faɗa mafi rinjaye sai mu gama matsala wannan kasancewa mun zo ƙarshen babu sai matsala ta gaba idan mutum idan ya samu ba'adi ya yayi sahau yayi su yayi ya samu rafkanuwa a cikin sallar shi yana raka'a ta farko ya samu rafkanuwa raka'a ta biyu ya samu raka'a ta uku yayi rafkanuwa me hukuncin shi suka ce duka wannan an dauke su duka akan sujudu sahau eh lakan da zai yi sujudodin nan guda biyu da zai yi ta isa ne in in rafkanuwa goma kai a cikin in ɗaya kai in biyu kai sujudar nan guda biyu rakka ta wadatar da kai wannan kuma alal wannan dukkan malamai sun yi ittifaqi akan haka sai matsala ta ƙarshe idan mutum ya yi sujjar ya yi rabkanwa da ya yi rabkanwa kuma ya sake yin rabkanwa bai yi bai ba sujjada guda biyu ba ta rabkanwa ba me ya kamata ne mutum ne ya yi sallah da ya yi sallah a cikin sallah shi ya samu rabkanwa da ya samu rabkanwa me ya hukunta shi kamun ya yi sallah kamun ya sallame ya yi sujjada guda biyu ta rabkanwa ko ko kuma in ya sallame ya yi sujjada biyu ta rabkanwa ko to su ma sai ya rabkanwa bai yi su ba sai ya sake sallah lokacin da ya tana sai yi su to kasancewa ita ma wannan matsala ce wadda malamai suka yi sabani a kanta idan muka dauka imamu abu hanifa yake cewa idan ya riga ya sallame ya mance bai yi ba kuma ya juya ya juya daga alƙibla kenan da da yi sallah yana fuskantar alƙibla da ya sallame ya mance bai yi ba wannan sujadodin guda biyu ba na raba kanuwa ba sai ya juya ma alƙibla ko ya tashi ya fita daga masallaci hakika sun sauka daga kanci wannan mazhabin imamu abu hanifa ya ce ko kuma ya huta daga masallaci ko kuma a cikin masallacin ya kama hira da wani dukkan wannan sallar nan ta rankarwa da sujadodin nan guda biyu na rankarwa sun sauka daga kanshi malikiya ne suka bambanta tsakanin kabili da ba'ani kasancewa suna daga cikin wa'inda suka bambanta tsakanin su suke cewa to idan shi mamu idan wanda yake rabu wanda yayi sallar yayi rankarwa yayi sallar sujadar ba'adi na rafkanuwa suka suka hau kan shi ya ce to yana suna kan shi ne a duk lokacin da ya tuno da ita bayan ya huta ne ya ji hikirin shi ne ko ya yi kaza ya yi kaza ya tuno da bai yi ba sujjara guda biyu na rafkanuwa ba to suna kan shi yake cewa ko bayan shekara biyu ne ka ya ce ko bayan wani dogon lokaci ne sawa'un da gangam ya mance bai yi ta ba ko kuma mance ta ne ya yi rafkanuwa a kanta don lokacin da ya tuno da to wajibi ne ya yi ta wannan shine mu'tamad a cikin mazhabin Imam Malik kenan duk lokacin da mutum ya tuno bai yi rabkan wannan ba hakika tana kan shi in ya kasance ba a ce a mazhabin Imam Malik yake cewa amma dai idan ta kasance kabli ce ya sallame bai yi ta ba kuma ya huce daga masallaci ko ta dauki wani lokaci mai tsaho ko kuma ya shiga wani hira hakika ta sauka daga kan shi wannan mazhabin imam su kuma shafi'iyya suka tai suke cewa idan yayi rabkanuwa ya mance ita ma rabkanuwa yayi rabkanuwa akan ta bai sujjadan nan guda biyu ba yace to hakika idan an samu fasila tsakanin su hakika ta su daga kan shi su ma kuma imam mazhabin imam Ahmad bin Hanbal sun ce akan idan ya mance ta sawa'ul ba'di ce ko kuma qabli ce in je ya samu yayi hira tare da wani sawa'un wannan hirar ta dauki lokaci ko bata dauki lokaci ba ko kuma arwalle shi ta warware ko kuma ya huta daga masallaci shi ma suka ce ta sarka daga kanshi kenan faɗa mafi rinjaye yadda muka ɗauki waccan faɗar imam malik akan yadda wuraren da ya kamata a yi rafkanwa da abin da yake sanyawa a yi su su ma nan muna iya rajja a faɗar imam malik idan ya kasance rafkanwan nan ba a ce ba a nan mutum yana iya yin ta a kowane lokaci to hakika duk lokacin da ya tuno ta tana kan shi idan kuma ya kasance kabilanci aka samu ɗan lokaci mai tsawo tsakankaninsu kenan zai samu zai iya zai tana iya sauka da kanshi idan kabilanci mutum bai yi ta bai tuno da ita ta tashi daga matsayinta na kabli me zai yi sai dai yayi ba'aki an gane wannan shine dai abin da muke iya faɗa a cikin wannan babu sai mas'ala ta ƙarshe shi shine kasancewar idan limami yana gaba ya samu rafkanuwa to abin da ya dace yayi shi shine ma musu ce mai subhanallah faɗa jamhurin malamai sun ce akan da mata maza za su ce subhanallah in mata ne su kuma za su yi tabi shi kuma imam malik ya ce akan a'a da mazan da mazan da mata idan limami wani yana jagoran aka samu rafkarwa dukkan su ce subhanallah kenan su jamhuri sun tsaya akan jamhurin malamai Abu Hanifa da Imam da Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal sun tsaya akan mata su yi tafi maza kuma su ce subhanallah kenan kasancewar lokaci ya ja sosai zan mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu Allah sa wannan taron da muka yi kasance taro ne wanda zan mu maimaita irin shi a cikin aljannatul firdaus اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم